Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Matar nan da ake zaton ta yi wa uwar mijinta lugude da taɓarya ta samu gurbin zama a gidan kaso. Wannan dai na zuwa a daidai lokacin da shi ma wani matashi ya hau kan dokin zuciya bai kuma zame da shi ko ina ba sai kogin nadama. Domin ko wannan matashi ana zargin ya sa gatari ya kwaɓe mahaifinsa. Su kuwa lauyoyi sun kunna nutso cikin kundin dokokin ƙasar nan da ma jihar Kano inda suka tsamo wata doka wacce ta nuni ƙarara kan cewar duk mutumin da aka samu yana yin cacar nan ta bet naija to akwai ɗaurin shekaru a kansa za mu kankare da sakonnin rayoyinku kamar yadda al'adar inda ranka take.
Sanro uban ƙarguwa, sanro da mugun hali.
Albishirinku jama'a, muna sake gabatar muku da shahararren maganin sauron nan na wanzan mai inganci yana fatattakar sauro nan take ya kashe shi babu ɓata lokaci. Yana ɗaukan dogon lokaci yana aiki baya cutarwa, ga ƙamshi mai gamsarwa. Lokacin da kai amfani da maganin sauro na wanzan za ka yi baccinka babu damuwar sauro. Maganin sauro na wanzan shine ingantaccen maganin sauro. Ba a haɗa shi shi da wani maganin sauran wajen murƙushe sauro da sauran ƙwari. Maganin sauro na wanzan tuni ya ɗara sauran yana nan a kasuwannin ƙasar na manya da ƙanana. Shaguna da supermarket don ƙarin bayani a kira nambar waya sifili takwas sifili shida bakwai tara sifili huɗu sifili takwas bakwai ko sifili bakwai sifili uku takwas biyar sifili bakwai biyar biyar biyar. Domin tunanin maganin sauro yi tunanin maganin sauro na wanzan shine zai gamsar da ku. thank you
daɗi mun gode dawa bita ta zo lallai lallai dawa bita kantin daɗi mata mai tafiya da zamani abincin gargajiya mata mai tafiya da zamani abincin gargajiya daɗi mun gode dawa bita ta zo lallai lallai dawa bita kantin daɗi mata mai tafiya da zamani abincin gargajiya na ce dawa bita mata mai tafiya da zamani ce dawa bita a tuwon dawan da nake nuni zallar dawa ce dan tuwo da dumame kun ganni kuma ga saukin sarrafawa a kalla da kan launi a cikin yan mintuna an sarrafa kuma an kare ta eh an kare mu zo mu zauna mi loma haka to idan mun yi loma sai mu faɗa da akwai daɗi daɗi mu haka ne dawa bita ta zo lallai lallai dawa bita gandun daɗi mata mai tafiya da zamani a wajen gargajiya.
SG Express Transport da ke tashar mota ta unguwa uku da tashar mota ta Luxurious Bus da ke New Road Sabon garin Kano sai ofishinsu da ke Mando Garage Kaduna.
Suna tashi a Kano zuwa Legas daga Legas kuma zuwa Kano, Kaduna zuwa Legas da Edo.
Levintis Agege, Abekuta Expressway, Ibadan zuwa Kano da kuma Kano zuwa Ibadan.
Muna tashi a kan lokaci kuma motocinmu sabbi ne, babu attachment.
Akwai wifi kyauta, akwai gurin caji a kowace kujera. Ga su da wadatattun kujeru.
Muna da ƙwararrun direbobi masu kula da ku da kayanku.
Ka aika da sakon kayanka kuma ka karba a kan lokaci.
'Yan kasuwa SD Express ta kuce. Jami'ar Ahmadu Bello Zaria ta ba su lambar yabo a dubu biyu da sha tara saboda iya tafiyar da harkar sufuri.
Haka Fire Safety Kano Command ta ba su safety certificate.
'Yan a daidaita.
'Yan taxi.
Da 'yan okada.
Waɗanda suka kawa SD Express passenger suna da tukwici na musamman.
Don ƙarin bayani sai a buga lambobin waya.
Sifili takwas sifili biyu biyu sifili takwas bakwai takwas uku tara.
Ko sifili takwas sifili biyu biyu bakwai shida biyar bakwai uku tara.
Ko sifili takwas sifili takwas biyar tara bakwai ɗaya bakwai ɗaya hudu.
Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Yusuf Ala Abdallah ke muku barka da warhaka. Sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka wanda masalan magana kan ce ka sha kallo. Kamar kullun yau ma dai shirin mai koyon yami ne sai dai a karɓa da haƙuri. Idan mai sauraro na biye da mu a kwanakin baya mun fara ɗauko wata gaba mai ban mamaki daban tausayi daban al'adabi wacce take faruwa akan 'yan Najeriya musamman 'yan jihar Kano waɗanda Kano ta yi musu zafi suke kuma sayar da gidajensu da kadarorinsu suna ƙarawa gaba. Wato dai suna tafiya irin ƙasashen nan na Dubai da Oman da Qatar da dai sauransu domin dai samun aiki mai gwabi-gwabi. Gwari-gwari dai irin waɗannan mutane galibinsu ana kiransu Kano ta yi zafi, amma idan suka ce irin waɗannan ƙasashe sai su ga gara zaman su ma a jihar Kano da Najeriya sakamakon suna zaune cikin rufin asiri da iyalansu. Idan mai sararo na biye da mu a kwanakin baya mun kamu ku tattaunawa da wata mata wata ta sayar da komai nata ta tattara inata inata ta tafi can Uman domin dai samun aiki mai gwabi-gwabi. Inda wannan mata bayan ta sha wahala da ƙyar da suɗin goshi ta da Najeriya da kuma dawowarta bata zame ko ina ba sai shirin mu na inda ranka inda ta bayyana mana yadda tarin al'umma musamman 'yan Kano maza da mata ke can a ƙasar Oman suna karɓar gashi. A kwanakin baya ma mun ba ku labarin wasu matasa wanda su ma suka niki gari zuwa can Dubai wato dai haɗaɗɗiyar daular Larabawa inda su ma suka je wannan ƙasa domin dai samun aikin yi. daman yan magana kan ce gudan wa ikon Allah fa guzurintar da shi ne sai gashi duk waɗanda suka yi irin wannan tafiya suna tsintar talatarsu a laraba duba da cewar ba sa kaiwa ga gacin abin da suka tafi nema sai kuma baya ta haihu galibin waɗannan mutane da suka tafi wannan nema suna aikowa da bidiyo wasu kuma su aiko da magana kan irin gallazawar da ƙasashen suke musu a baya dai gidan wata jarida ya wallafa cewar irin waɗannan ƙasashe da al'umma suke tafiya ya zamanto wani kwazazzabo ne na mutuwa har ma suka ba da shawarwari ga duk wanda ke tafiya irin waɗannan ƙasashe. Bisa wannan dalili ne da kuma alƙawaratawar da muka yi wa mai sauraro tun a baya cewar a bibiyo mu domin za mu faɗaɗa wannan bincike a yau cikin yardar Allah filin inda ranka ya tashi wakili ta Kanas ta Kano wato Amin Abdu Baka Noma wanda ya zazzagaya zuwa hukumomin da suke da ruwa da tsaki kan magancewa tare da nemo bakin zare kan hanyoyin da za a bi domin magance wannan lamari. Wakilin namu ya fara ne da hukumar da ke yaƙi da fataucin bil'adama da aka fi sani da NAPTIP, inda wakilin namu bai samu nasarar zartawa da wannan hukuma ba. Dalilin kai ziyara wannan hukuma shine domin jin kowane ƙoƙari suke wajen daƙile yadda ake safarar mutane daga ƙasar nan zuwa irin waɗancan ƙasashe kuma ana bautar da su? Tambaya kenan da muka so wakilinmu yi a wannan hukuma, wato dai hukumar NAPTIP mai yaƙi da fataucin bil'adama. sai dai an umarci wakilin namu waye ajiye lambar wayarsa idan sun samo izini daga can Abuja to za su neme shi sai su gaya masa matsayinsu game da wannan batu to za mu ci gaba da bibiya tunda dai abinka da mai nema to bayan baro wannan hukuma sai wakilin namu ya wuce zuwa hukumar kula da shige da fice wato dai hukumar immigration inda can ma kusan san makal domin kuwa su ma dai abin da ya faru a sama shi ya faru a ƙasa wannan dai shine wai ja ya faɗo ja ya ɗauka wai ɗan fulani da kayan giginya. su ma dai za mu ci gaba da bibiya. To daga nan sai muka zarce zuwa ofishin ƙungiyar masu shirya tafiye-tafiye musamman ma masu shirya tafiye-tafiyen hajji da umara don jin ko su ne suke shiryawa ake fataucin bil'adama da ƙasar nan zuwa ƙasashen larabawa domin aikatau ko kuma domin a azabtar da su inda wakilin Aminu Abdu Baka noma ya katarin dacewa da shugaban ƙungiyar shiyar arewa wato Aminu Musa. Wanda ya shaida wakilin namu cewar tun farkon faruwar wannan al'amari suna da masaniya sannan kuma waɗanda suke aikata irin wannan al'amari can suke zuwa suke shirya hulɗoɗinsu da wasu mutane a can ƙasashen da ake gabatar da irin wannan cinikayya wacce aka ce ba ta da tushe ballantana makama.
Mu da wani abin suka fara tasowa di yawancin mambobinmu gaba ɗaya mun sanar da jami'an tsaro kamar 'yan sanda da kuma DSS mun sanar da su cewa mu kuma ba ta da hannu.
Ko da yake dai filin inda ranka ya so jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kan wannan al'amari, amma dai hakan bai cimma ruwa ba, kuma za mu ɗan jinkirta a nan, to amma dai kafin mu dire za mu gabatar muku da kaɗan daga cikin yadda al'ummar musamman mata suke shan wahala idan sun tafi irin waɗannan ƙasashe domin yin cirani ko kuma samun aiki mai gwabi-gwabi.
To ga mu a wata duniya wata ƙasa muke rayuwa a ciki wanda Allah ya jarrabe mu da zuwanta wato ƙasan Oman. Muna zaune uwar ɗaki da da kiyan aiki da ita da mijinta aiwa yarinya fyaɗe. mun rasa ma meye madafan mu ko meye abin yin mu dai yanzu ba ma bukatun komai face addu'a to dama dai yan magana kan ce duniya fa ta fi gaba ruwa iya jima kuma gudawa ikon Allah Hausawa kan ce guzurin da shi da fatan za mu faɗaka za kuma farka daga dogon baccin da muke yanzu kuma sai batun cacar nan wacce ta dumama hazo wato dai bet naija idan mai sauraro na biye da mu dai a jiya mun fara kawo muku labarin yadda wannan caca ta fara ya matsa hazo a jihar Kano hatta kai matasanmu maza da mata sun fara shiga wannan caca wa iyazu billahi dama da tuntuna addinin musulunci ya haramta caca to amma dai sai ga wasu mutane daga can kudancin kasar nan sun zo sun fara da wannan caca wato ta tafiyar Neja har ma a jiya muka kawo muku yadda wasu matasa suka yi wa wani mutum ɗan kudancin ƙasar nan tutsu da ya zo ya buɗe wannan caca a cikin ƙwaryar birnin Kano. Bisa wannan dalili ne ya sanya muka tuntuɓi barista Abba Hikima don jin shin mai doka ta tanada kan wannan caca ta Bet Neja, inda barista Abba Hikima ya bayyana mana cewar akwai ɗaurin shekaru biyar da kuma taron naira dubu ɗari biyar ga duk wanda aka samu ya zo ya dasa wannan cata ta bet neja.
Hukuncin da a Kano shi ne shekara biyar a gidan yari duk wanda aka kama shi ya bude gidan tata to hukuncin da shi ne shekara biyar a gidan yari ko tara ta dubu ɗari biyar ko kuma bulala talatin sashin ɗari uku da talatin da saba'in da shida na Kano State Shari'a Penal Code Law dubu biyu ta Kano yana aiki har yanzu kuma shi ne hukuncin sa.
Har ila yau barista Abba Hikima ya ƙara da cewar duk inda al'umma suka gano ana yin wannan caca ta bet neja to su gaggauta sanar da lauyoyi musamman irinsu masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam to za su zo kuma za su taimaka. Barista Abba Hikima kenan da fatan al'umma za mu tashi tsaye wajen daƙile wannan caca da take neman zama ɗan zani. Kafin mu je ga teburin 'yan talla ƙarƙashin Malam Aminu Bello Allah ya ƙara lafiya. Bari mu gayyato wakiliyarmu Amina Hamisu Isa wacce ta leƙa dandalinmu na sada zumunta na Facebook.
Za mu fara da ra'ayin Jabir Ibrahim Suleiman wanda ya ce, Uwar gida da dukan surkatta Allah ya kiyaye da fatan za a ɗauki hukunci a kanta domin 'yan baya su kiyaye. Sai ra'ayin Musa M Square wanda ya ce a gaskiya muna farin ciki da aka dakatar da caca a jihar Kano saboda yanzu abin ya ɓaci.
To madalla. Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Ba ku shawara kan aikin noma.
da masu iri na Kuma na alkama masara shinkafa.
da masu iri na Tuman tumatiri kabeji da kankana.
da masu iri na Gero da makaras dawar kuku nema.
da masu iri na manoma.
Masha Allah, gona ta ta yi kyau, yabanya ta haɓaka.
Kai Malam Nuhu, ada sambatu kuma?
Dole ne na yi sumbatu laure, na yi dace wajen samun iri mai kyau mai inganci na kamfanin Cimande. Lallai irin Cimande yana da kyau sosai da sosai, na kuma yi amfani da shawarwarinsu wajen gudanar da aikin noma na na bana. Manoma ku garzayo Cimande domin samun iri mai kyau mai inganci tare da samun shawarwari na gudanar da aikin noma. Don ƙarin bayani ku neme mu a number 17 kan titin Katsina Road ko ku neme mu a number tarho kamar haka 0800 3666 8425.
Jumande masu hada-hadar iri tare da ba da shawarwari na aikin noma.
Zo ku zo ku zo manoma.
Babu ko shakka babban burin iyaye shine samun ilimi mai inganci kyakkyawar tarbiyya da yardar Allah. A don haka ne ma Wofan Group of Schools ke kira gare ku iyayen yara da ku garzayo zuwa makarantar ta Wofan domin samawa yaran ku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka. Makarantar ta tanadar da bangaren play group, nursery, primary da kuma JS1 zuwa 3 ta samar da dukkanin abubuwan da ya kamata a samar domin samun ilimi mai amfani. Wofan Group of Schools sun fara daukan sababbin ɗalibai daga play group har izuwa sakandare. Hukumar gudanarwa ta wannan makaranta ta Wofan na sanar da ku iyayen yara cewar akwai ragi na musamman sakamakon shigowar sabuwar shekarar musulunci ta shekara ta 1441 tun daga watan Almuharram har izuwa ɗaya ga watan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa sallama. Saura da me ku dai maza ku garzayo zuwa babbar shalkwatar Wofan da ke kan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayero da ke nan cikin birnin Kano domin samawa yaran ku guraben karatu a wannan makaranta mai albarka. Wofan Group of School ilimi hasken rayu.
harkar kwamfuta yara na fahimta akwai rastuwaran na abinci domin nishaɗin yan yara mai malmala makiyin katilan sai barka ruwa kake mai fushi da kai ma ya shaka suna haruna muhammad jihar adamawa najeriya kafin mu zo a nan freedom ana buga muna waya a can adamawa cewa muna da rahu a nan ko muna da wasu yara masu aikin magani da sunan mu wanda mu muka turo su alhali ba mu muka turo su ba ba mu da wakili ba mu da yaro ba mu da bara mai malmala baya zuwa ko ina yana adamawa zaune da cibiyansa a nan karamar hukumar son aloko baya da yaron da ke yawo a nan kano ko ƙauyen kano kamar yadda ake kera mu ta waya ana cewa mai malmala ya sauka unguwa kaza a kano mai malmala baya zuwa ko ina lamban wayan mai malmala 08100646217 shine lambar mai malmala a duk Najeriya ita ce take yawo amma duka a odiyon da nake da ko ina akwai wannan lambar waya Madalla. A nan kuma shahararren kamfanin samar da abinci da kayan shaye-shaye na marmari mai suna Georif ya kaddamar da sababbin kayan shaye-shaye na marmari da kuma ratsa zuciya da kwantar da hankali irin su tataccen lemu da kuma nono da ma madara ga kuma go fresh wato dai madara mai kwantar da zuciya da sanya kawa. domin dai daɗa kyautata wa abokan hulɗarsu. Da yake jawabi a yayin kaddamar da waɗannan sabbin kayayyaki na kamfanin AU Ventures Alhaji Usaini Baba AU ya ce an samar da waɗannan lemuka ne masu suna Go Fresh domin tallafa al'ummar ƙasar nan wajen samar musu da kayan sha mai nagarta da kuma ƙarin lafiya da kwanciyar hankali.
mu ba da aikin yi ga matasanmu sannan kuma mu ba da damammaki iri-iri ga 'yan kasuwa waɗanda suke tasowa da kuma waɗanda suka tasa.
Har ila yau Alhaji Usaini Baba ya ce duk da cewa wannan kamfani na ƙasar Sin ne wato China amma yana aiki a ƙasashe kimanin 21 ciki kuwa har da nan Najeriya sauran ƙasashe ma sun aminta da kayayyakin da wannan kamfani ke samarwa. Wasu daga cikin fitattun 'yan kasuwa da suka samu halartar wannan gagarumin biki na ƙaddamar da wannan lemo mai suna Go Fresh.
ya sa ma yanzu zan iya sa oda yanzu kayan yayi kyau sosai kwaliti din shi yayi protest din shi ma yayi daga babbar kotun shari'ar musulunci da ke zaman ta kofar kudu kuma karkashin mai shari'a Ibrahim Sarkiola kotun ta aike da matar nan mai suna Bahijja Muhammad zuwa gidan kaso ana dai zargin Bahijja da sun kuto wata tabariya inda ta yi wa uwar mijinta lugude mai suna Aisha Aliyu a can unguwar kofa waika a zaman kotun na yau dai an karanta wa Bahijja laifinta kuma bata musanta ba kuma nan take mai shari'a ya umarni da ta sake ta zuwa magarkama har zuwa ranar sha bakwai ga watan goma sakamakon abin da ta aikata wato dai na jibga wa uwar mijinta ta bariya to Allah ubangiji kyauta can kuwa daga karamar hukumar doguwa wani abin tashin hankali ne ya faru inda wani ɗa ya rinka samarya da uban har sai da ya kashe shi. Wakiliyar mu Nisaiba Umar Madaki tana da ci gaban labari.
Rundunar 'yan sandar jihar Kano ta bakin kakakin rundunar Abdullahi Haruna Kiyawa ta tabbatar da faruwar wannan al'amari. Matashin Habibu Ibrahim dan kimanin shekara 35 ya caka wa mahaifinsa Malam Sani Ibrahim dan kimanin shekara 80 wuka a ciki. 'Yan sanda sun samu damar cafke wanda ake zargin bayan bincike. Kakakin rundunar 'yan sandar ya bayyana cewa za a wuce da wanda ake zargi bangaren bincike na musamman don domin tsayanta bincike da samar da bayanan likita a kansa.
Ya Ubangiji, ka sanya mafi ƙarfin zuciyar muka sa mafi ƙarfin shaɗani. Yanzu kuma sai wata ƙididdiga wacce ta nuna cewar har yanzu ana samun fiye da mutane miliyan ɗari biyu da ke kamuwa da zazzabin cizon sauro a kowace shekara, wadda mafi yawancinsu ƙananan yara ne, inda kuma akalla kusan mutum dubu hudu da ɗoriya ne suke mutuwa sakamakon zazzabin cizon sauro a duk shekara. Wakiliyarmu Samira Sa'adu Zakirai tana da ci gaban labari.
Masana kiwon lafiya sun bayyana zazzabin cizon sauro da cuta ce da ke samuwa ta hanyar wasu ƙwayoyi da ake kira plasmodium. Ƙwayoyin na cutar da hanta da kuma ƙwayoyi na jini waɗanda ke samar da tsaftatacciyar iska. Filin inda ranka ya tattauna da wasu mutane a nan Kano waɗanda suka yi wannan zazzabi.
Ni ko dai zazzabi har da amai da gudawa. Tun da na aka yi min allura guda uku na sha magani sau biyu.
Dr. Imam Wada Bello, darakta ne mai kula da cututtuka masu yaɗuwa a ma'aikatar lafiya ta ta jihar Kano.
Babban abu na kariya wato shine amfani da gidan sauro.
Ko a baya-bayan nan kasar Kenya ta shiga sahun kasashe uku waɗanda suka samar da rigakafin zazzabin cizon sauro a kasar. Shin koyaushe ƙasa ta Najeriya za ta samar mana da irin wannan rigakafi?
To a gaida Samira, Allah Ubangiji ya kawo ƙarshen cutar zazzabin cizon sauro a faɗin jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Yanzu kuma sai labarin wani masan zinariya da aka kashi kasuwa don ya ja hankalin al'umma kankace kwabo wasu ɓarayi suka sace shi. Wakiliyar mu Amina Hamus Isa tana da ci gaban labari.
sai da fatakin daren dai sun yi awon gaba da wannan matsayi wanda aka yi shi da tsantsar gwal a fadar Bellingham Palace da ke kasar Ingila bayan da aka bayyana shi don baje koli ga al'umma masu sha'awar gani masan mai suna America wanda a baya an taɓa tallansa ga shugaban ƙasa Donald Trump an yi mai kuɗi kimanin dala Amurka miliyan biyar zuwa shida sannan an baiwa mahalarta wannan baje koli damar shiga ban ɗakin da aka saka wannan masai har na tsawon minti uku.
To a gaida Amina. filin inda ranka ya karɓi takardar ɗan ƙanƙanin yaro mai suna Aliyu Ma'azu mai shekaru bakwai a duniya. Wannan yaro dai ina fama da lalurar ƙonewa hatta kai ƙone wannan ta masa illa. Haka ne sanya asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya rubuto masa tsabar kuɗi har naira dubu ashirin a matsayin kuɗin da za a yi masa gwaje-gwaje kafin a je ga aiki. Mahaifiyarsa da ‘yan uwansa sun ce babu kuma wannan yaro maraya ne. Da fatan za a taimaki wannan yaro mai suna Aliyu Ma'azu. Har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Muhammad Muhammad wanda ya gamu da lalurar mafitsara har ta kai mahukunta asibitin Abubakar Imam Urology wato dai asibitin da ke kula da mafitsara ya rubuto masa kuɗi har naira dubu saba'in. Sai kuma takardar Usama Tasu'u da wani asibiti ya rubuto Gusau inda ake neman naira dubu casa'in sakamakon lalura da yake fama da ita. Sai kuma takardar Karimata Halliru ita ma da aka rubuto mata kuɗi inda ake neman kuɗin magani har naira dubu goma da ɗoriya da fatan za a tara a gaza musu gaba ɗaya. A nan kuma ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta jihar Kano na sanar da masu sana'ar POS da ke faɗin jihar Kano da su gaggauta yin rijistar shagunansu da ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar Kano duba da yadda 'yan damfara suke ƙara shigowa wannan harka kuma duk mai yin wannan sana'a sai mai unguwarsu ya tabbatar da ingancinsa kafin a bashi lasisi ana kuma umartar duk wanda ke da wannan harka da ya tabbatar yana da satifiket kafin ƙarshen wannan wata 'yan sanda da jami'an tsaro da ma hukumar EFCC za su fara kewaye ga duk wanda ba shi da laisisi na kasuwanci hukumar kasuwanci ta tabbatar da BG Mobile a matsayin wakilinta don karɓar lasisi don ƙarin bayani sai a tuntuɓi kamfanin BZ Mobile sai a tuntuɓi waɗannan lambobin waya sifili takwas sifili uku uku tara ɗaya takwas takwas bakwai shida ko sifili takwas sifili uku biyar shida takwas shida hudu biyar takwas.
Hausawa na cewa a daɗe ana yi sai gaskiya. Biyo baya yawan kiraye-kirayen ku na samar da sashen ilimin firamare a makarantar Sa'ad College Kano. Za ka dai a karkuta yake saka. Sa'ad College Kano ta buɗe sayar da fom ɗin baiwa yaran gurbin karatu kama daga ajujuwan primary 1 zuwa primary 6 da SS1 zuwa SS3 akan kuɗi naira dubu uku kacal. Sirrin cin jarabawar kammala sakandare ga ɗaliban Sa'ad College Kano ya samo asali ne da irin kulawar da mahukuntan Sa'ad College Kano ke baiwa zabarin zakakurai kuma jajirtattun malamai. fasihai waɗanda suke da horo na musamman domin cusa da'a da kuma tabbatar da ɗorewar tarbiyyar yara. Ɗakunan mu na gwaje-gwajen kimiyya da kuma ɗakin karatu makil da littattafai iri daban-daban baya ga mallakar kwamfuta ga kowane ɗalibi ya isa tabbatar maka da shirin sa'adu college Kano na ganin yaran ku sun yi kafaɗa da kafaɗa da sauran takwarorin su na duniya. Garzaya harabar makarantar sa'adu college Kano da ke duka wuya bayan makarantar Aminu Kano School of Legal Studies domin mallakar fom akan kuɗi naira dubu uku kacal don samun gurbin ajujuwan primary 1 zuwa primary 6 da SS1 zuwa SS3 ko kuma a kira lambar waya ta sifili takwas sifili uku uku takwas hudu hudu hudu takwas bakwai domin ƙarin bayani Sa'ad College Student Care.
Alƙalami kai ya fita gobe.
Alƙalam International College Kano.
Kwarai Umma Katiti makarantar ta sha bamban da sauran tana da bangaren ilimin zamani zalla da na ilimin addini tsantsagwaro da bangaren yini na yara naziri daga karfe bakwai da rabi na safe zuwa biyar da rabi na yamma kan aure.
Bangaren naziri da firamare suna da rabasar rijista kula da lafiya, littattafan rubutu biro da fensir duk a kyauta, littattafan karatu da kuɗin makaranta kawai iyaye za su biya.
Akwai ƙwararrun malamai koyar da turanci zanzan ilimin kwamfuta da larabci tafizin ƙur'ani da bawa yara ingantacciyar tarbiyya.
Za a iya samun fom na shiga makarantar alƙalam kyauta a yanzu haka a makarantar da ke tukuntawa bayan gidan rediyo kan titin sabuwar gandu a Kano lambar waya sifili takwas sifili uku biyu bakwai biyu shida uku bakwai ɗaya da sifili takwas sifili uku shida biyu sifili ɗaya tara takwas sifili.
Makarantar alƙalam International College ita ce ta dace da ilimin 'ya'yanku.
في الوسيط من منهل القرآن
Annajam International College Kano.
Kai baban Haidar, wannan sunan makaranta ya kankaro ni.
Na san za a yi haka umma katiti domin suna da tsari na daban.
Mhm, Ba shakka.
Akwai ɓangaren boko, naziri da firamare, ga sashen sakandare da kimiyyar lissafi, kwamfuta, turanci kamar a Ingila, ga koyar da addini, Ƙur'ani da larabci kamar a Misira. Akwai ɓangaren yini, larabci da hadda Ƙur'ani zalla da ilimin kwamfuta, sashen matan aure, koya musu Ƙur'ani zanzan ma'anoninsa da hadda har da larabci.
A ya haka ba shakka annajam sunansu daban tsarinsu daban bangaren naziri da firamare suna da rabasar rijista kula da lafiya littattafan rubutu biro da fensir duk a kyauta littattafan karatu da kuɗin makaranta kawai iyaye za su biya.
Ya ku iyaye Annajam International School ta dace da kyakkyawan makomar 'ya'yanku. Ku garzaya ku kai su makarantar na na a ɗorayi babba unguwar Jakada kusa da layin Uba Sufiyanu suna da tsare-tsare na ci gaba na daban don ƙarin bayani. Ku tuntuɓi sifili bakwai sifili uku tara hudu biyu bakwai tara uku bakwai.
متجدد اللمعان
Jami'ar jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutse na sanar da jama'a an fara sai da fam ɗin share fagen shiga jami'a na shekarar karatu 2019-2020 akan kuɗi naira dubu biyar kacal karatun na share fagen shiga jami'a zai horar da ɗalibai yadda za su gyara tasgaɗen da suka samu a jarabawar wayek da neko sannan ya ba su shiri na musamman kan jarabawar UTME kana ya taimaka wajen samun ingantaccen sakamako domin samun gurbin karatu a jami'o'in ƙasar nan za a iya samun fam ɗin share fagen a mazaunin makarantar da ke nan Kano lamba 268 Daurawa Daura da Raƙayya House kan titin Maiduguri ko a FUD Microfinance Bank da ke cikin mazaunin jami'ar ta FUD na dindindin a garin Dutse jihar Jigawa haka kuma jami'ar na sanar da al'umma za a iya yin karatun a mazaunin jami'ar na Kano Domin ƙarin bayani a tuntuɓi lambobin waya sifili takwas sifili uku bakwai sifili uku biyu biyu uku biyar ko sifili takwas sifili biyar biyar biyar sifili tara bakwai sifili sifili sanarwa daga Dr. Nasir Ahmad Sarkin Ɗori jami'in kula da karatun share fagen shiga jami'a.
Duka daga kuma a nan shirin na inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango, Amina Abdu Baka Noma, da Yakubu Musa Kanwa, sai kuma Amina Hamisu Isa da Nisaiba Umar Madal. Abraman Hamisu na Madina ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku, ni kuma Yusuf Ala Abdullah nake cewa mu huta lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.